والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana ta goma dare kuma na sha ɗaya ko? rana ta tara dare kuma na goma cikin wannan wata mai albarka wata ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Radul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin a suratul an'am jiya mun tsaya aya ta 136 inda Allah subhanahu wata'ala ya ambace wani tsari wanda mushrikan larabawa suka kaga wanda ba Allah ne ya ambata ba kuma a cikin nasa ma suka sanya zalunci da rashin ganin girman Allah wato sai su dinga yin kaso daga cikin abin da yake na amfanin gonansu da kuma dabbobinsu wani bangare su ce na Allah ne wani bangare kuma su ce na gumakansu abin da ya kasance na bangaren Allah in wani abu daga na gumakansu ya zuba ciki sukan ɗauke su ce wai Allah mawadaci ne akan haka magana ce ta gaskiya amma kuma ba bisa kan tsari suka ambace ta ba in kuma wani abu ne wanda suka taskance cewa na Allah ne ya faɗa zuwa ga wanda suka sanya na gumakansu to ba sa ɗaukewa to shine Allah ta'ala ya ce waja'alu mimma waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban suka sanya ma Allah subhanahu wata'ala daga abin da dama Allah shi ya halitta na amfanin gonansu da kuma dabbobinsu suka sanya ma Allah rabo faqalu hadha lillahi bi za'mihim suka ce wai wannan na Allah ne a bisa rayawarsu wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na ababen tarayya na gumakansu fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abinda ya kasance sun taskance shi na gumakansu ne baya kaiwa zuwa ga Allah kuma duk wata maslaha da ta shafi al'amarin ubangiji wanda Allah ke so saukar baki taimakon miskinai da makamantansu to ba za su yi da watan na gumakansu ba wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim amma abinda suka ajiye na Allah ne a rayawar tasu to shine wanda za su iya sarrafa shi ko da kuwa zuwa ga gumakan nasu ne dan maslahan masu kulawa da gumakan ko kuma su gumakan kansu Allah ce sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa dinnan ya munana saboda ba Allah ne ya tsara musu haka ba وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم kaman yadda wannan abin aka kawata musu yin wannan tsari wanda ba Allah ne ya ambace shi ko ya tsara ba to hakanan ababan shirkan nasu gumakan nasu suka kawata ma da yawa daga cikin mushrikai su rika kashewa 'ya'yansu wato an ce suna yin wannan kisa in ‘ya'ya mata ne suka busne su su turbuɗe su alwa'adu kenan wato a turbuɗe su babban laifi ne a wajen Allah yanda hatta a kiyama wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kaga ba wai wanda ya aikin fa aka tambaya ba ba wanda ya binne yar tasa aka tambaya ba ita yar ce aka ta mata tambaya ranar alkiyama wa idhal mau'udatu a yayin da wadda aka bisne ta da rai su'ilat za a tambaye ta bi ayi dhanbin qutilat da wani laifi ne aka kashe ta me yasa aka muke haka ita ake tambaya ba fa wai wanda ya laifin ba kuma yana tsaye sai ana tuhuman ita yarinyar ke ku me yasa aka miki haka wanda laifi kika aikata aka miki haka to ai kaga yafi tsoratarwa akan ma ce shi a tambaye shi me yasa to babban laifi ne suna yin haka wai dan tsoron talauci ko kuma dan tsoron kunya kamar yadda muka bayani a jiya wato kunya shine kada a kama su a matsayin kuyangai saboda tozarta ne a wajensu a ce an kama 'ya'yansu mata an tafi da su wani gari suna matsayin kuyangai wabin naharar lizukuwar sukan watan yanka 'ya'ya maza kuma to ta yaya suke yanka 'ya'ya maza irin hakan bai cika faruwa ba amma sukan yi al'ada fakanar wajulu ya halifu la'in wuli da lahu kaza minar zukuri layan haran na ahadahun akan samu ɗayansu sai in wani abu ya sha gabansa sai ya bakance cewa in an haifa mini ‘ya'ya maza adadi kaza to zan zai yanka ɗaya daga cikinsu a matsayin godiya ga Allah sai ya bakance akan haka kama halafa abdulmuttalabi kama yadda abdulmuttalab kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin babansa ya yi bakance wannan bakance kuma ya yi shi ne a lokacin da aka samu rigima tsakaninsa da shugabannin ƙuraishawa bisa wani mafarki da ya yi yayin da bi'ir zamzam ta ɓace bi'ir zamzam ta ɓace sun yi wahalar ruwa ibn hisham ya kawo bayani cikin sirarsa to shi abdulmuttalabi sai ya mafarki ga inda aka nuna masa akan ciwon ya je ya tona to ashe gurbin zamzam ne su kuma sun san nan gurbin zamzam ne to ba ina son kawo tarihin ba ne wannan rigimar da ta yi tsakaninsu a lokacin ɗa guda ɗaya yake da shi tak shi abdulmuttalabi ɗa namiji guda ɗaya yake da shi to don haka a lokacin saboda abin da ya ga ƙuraishawa sun masa su a al'adun ƙuraishawa a wancan lokaci zamanin jahiliya suna da hamiyya wato tsantsan ƙabilanci da san dangi mai ƙarfi mutum zai iya kome saboda danginsa zai iya kome saboda ƙabilarsa to a wannan lokaci idan har wani abu ya samu mutum danginsa sukan zo su kare shi ‘ya'yansa maza sai su zo su kare shi ko kuma danginsa su zo su kare shi to rashin cewa shi ba shi da ‘ya'ya maza a lokacin in banda guda ɗaya kuma ga wannan abin da ya same shi ya san inda yana da 'ya'ya maza za su fito don kare shi a wajen ƙuranshawa bisa tozar tashi da suka so su to shi ne sai ya bakance a kan cewa in allah ya ba shi 'ya'ya ya je gindin ƙaba sai ya bakance in allah ya allah idan ka ba ni 'ya'ya guda goma zan yanka ɗaya daga cikinsu kuma sai ya sami 'ya'ya goma maza mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi shine karamin su kuma shi yafi kauna a zuciyarsa daga baya kuma sai wannan bakancin da ya sai fado masa cewa yanzu bai sami yaya goma to shine ya tafi abin da da ya kai bana son tsawaita ita kissa din bakance ya fada kayan Abdullah ma'ana akwai abin da suke na alqidah kibau sai a rubuta sunayen mutane sai a saka wani kamar kibau din caca wanda Allah ya haramta yin wannan al'aslam kenan da ake fada rijisun min amalin shaitan to sai aka zuba kibau din kowa da sunansa a ciki aka jijjiga aka jijjiga sai a zaro guda daya sai wanda yake dauke da sunan abdullahi ya fito to sai da aka yi yin haka haddi a karshe ya kama ɗan zai je yanka ƙurashawa suka ce kada ka aiwatar da wannan in ka aiwatar to kaga kenan kowa zai dinga yin irin abin da ka yi sai zama to ‘ya'yanmu duk sun ƙare ka tafi zuwa wajen wata ana ce da ita arwafatul hijaz wata bokanya ce to da ya tafi wajen ta dai al'amarin kissan ya tafi har aka tafi zuwa ga abin da yake na ba da a fansa na ba da fansa a ba da diyya domin su al'ada su larabawa diyyar mutum ana ba da rakumi goma ne a wannan lokaci sai zamanto ita sai ta ambata musu diyya nawa kuke bayarwa akan rai suka ce rakumi goma sai ta ce to ku tafi ku je ku a sanya rakumi goma a ci gaba da yin wannan zaben sai a sa rakumi goma sai a sa abdullahi in rakumi goma ya fito to shikenan in abdullahi ya fito kuma shikenan Allah cikin ikonsa da aka je ana yi aka sa rakumi goma sai abdullahi ya fito sai ce ba zai amince ba ya sake kara goma yana kara goma goma goma har sai da kai ɗari da aka kai ɗari sai kuma rakuma suka fito sai aka ce to shi kenan yanzu ɗanka ya kuɓa ta ce a sai na yi uku aka yi uku duka dai rakuma na fitowa sai ba da rakuma aka je aka yanka su a madadin abdullahi to kaga wannan bakance ne wanda suke yi kuma suna aiwatarwa idan su yi bakancen suna tsayawa a kai to duka wannan yana daga cikin al'ada ta jahiliya ta maguzanci wanda addinin musulunci baya son sa sai aka hana kowace al'ada gabanin musulunci ya zo musu zaka ga suna da irin nasu nau'i na maguzanci wani mummunan abu wanda suke aiwatarwa wanda musulunci shine yake kakkaɓe irin waɗannan al'adu a watsar da su to baya halatta kuma a cikin musulunci a ce za a yi tamassuki da irin waɗannan adatul jahiliya ma dama sun yi fito na fito da addini ana rike al'ada ne kawai a inda ta ci jarabawar dokar shari'a in al'ada ta ci jarabawar dokar shari'a shi kenan sai a batta mun gane ko al'ada ne ka sha koko eh koko baya bugarwa ko ba wanda ba nassi hadisi ko aya da tace ka sha koko ka ci kosai al'adar ka ce to amma sai a dora shi a ma'aunin shari'a sai a ga bai saba ba sai a ce to makabul abu ne mubah halattacce amma ana shan burkuta batta ta yi tsami ya zama burkuta a bugu al'ada ce ko ba haka ba hausawa ma da suna shan burkuta musulunci ne hana su har ma ya zamanto gaba ɗaya sun manta da wannan baya cikin tsarinsu to sai a ɗora ma'aunin shari'a in bai ci ba sai a ce to wannan haramun ne to irin haka ne suke yi Su waye suke kawata musu irin wannan shine shuraka'uhum shine fa'ilin wato shuraka'u shine fa'ilu zayyana zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum wato gumakan nasu imma aljanun da suke bautawa ko kuma gumaka ko wakilan gumaka da za su gaya musu irin wannan doka to su ne suke kawata musu irin waɗannan ababe to Allah ta'ala ya ce liyurduhum suna sanya musu irin wannan doka ne su kawata musu don su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum kuma domin su rikita musu addininsu kun san su kansu ƙurashawa sun gaji addini na musulunci tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun gada daga wajen annabi Ibrahim alaihi salam ta wajen annabi Isma'il ai annabi Isma'il da shi da babansa sune Allah ya musu umarni suka gina Kaaba bayan rushewar ta a dalilin ruwan tufana kuma ya addu'a annabi Ibrahim ya addu'a ga su mutanen da ke zaune a wannan wajen akan Allah ta'ala ya sanya musu su zamanto musulmai waja'alna musulmai ne laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan ka sanya mu mu biyu mu zan musulmai masu sallamawa zuwa gare ka kuma daga zuriyar mu ma ka sanya al'umma musulma to don haka sai suka ci gaba da musulunci har sai da zamani ya tsawaita da zamani ya tsawo saboda tun daga annabi Ismail ku duba zangon da ke tsakanin annabi Ismail da annabi Muhammad akwai nisa kwarai da gaske tsakaninsu akwai kakanu masu yawa daga annabi Ismail zuwa Adnan ma akwai kakanu da yawa daga Adnan zuwa manzon Allah kakanu ina tsammanin ba na kuskure ba sun kai 20 kaka 20 ba kadan bane ko ba haka bane abin da tsawo sosai kwarai da gaske abin yana da tsawo ainihin da gaske yanzu malam zaki kaka na nawa ne a masarautar katago shi sarkin yanzu sarki na nawa ne ha na sha biyu ne ko to ai shi kenan kaga shi ya zama kaka na sha biyu ne duk da akwai dan wani takima a farkon ko ba haka ba tun da nan gidan dan kawai ne so ka duba ka kuma shekara nawa ne kushewar malin zaki kamar shekara ya kai approximately shekara 200 ko duka kuma kakanu 11 ake kamar ba su 11 in ka so ka ce 12 to gaba to idan aka ce kakanu 20 ne kuma an ninka fa ballantana zamanin da da suke dogon zango eh bayan zumu da abin nan wallahi musta'an shekarun kadan kadan ko to wannan ana musu ne domin su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahu tsawon zamani ne ya sanya shirka ta dinga shiga ta dinga shiga ta dinga shiga shi yasa sai kai mamaki a zamanin jahiliya ana aikin hajji kuma suna ambaton Allah sun san Allah kuma Allah shine mahalicci wala in sa'alta man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halice za su ce Allah ne to me yasa kuke suke bautawa mushrikai abinan gumaka sai ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suna bauta musu ne dan su musu iso zuwa ga Allah ba a zuwa kan Allah kai tsaye sai da dan iso to kaga sun san akwai Allah din da aikin hajji suna yi kuma akwai wasu abubuwa na ɗabi'u wanda suke aiwatarwa a matsayin addini wanda asalin tushensa daga annabi ibrahim din ne to amma kwama calar da aka sa sai suka zama mushrikai dan dama al-ishrak shine tarayya wanda bai yadda akwai Allah ba mushriki bane mun gane ko wannan zindiki ne kawai amma wanda yadda akwai Allah kuma ya hada Allah da wani wajen bauta ko wani haƙƙin da Allah Allah yake banta da shi sai ba ma wani makhluki to shine mushriki to shi yasa ake cire su mushrikai sun yadda akwai Allah sun san shi to addinin musulunci da yazo sai kakkabe waɗannan ababe aka hana yanzu kaga kamar abin da aka ambata a cikin wannan aya na rabo da suke cewa wannan na Allah ne wannan abokan tarayyar nasu ne suka kaga musu haka shaidan suka cusa shi a cikin musulun a cikin addinin da suke kaga sai addinin nasu ya zama to shirka sun yi ishiraki sun yi shirka ga Allah to musulunci da yazo sai yake korewa duk abin da ya zama to ba mai kyau ba abin da ya zama to mai kyau kuma sai aka tabbatar da shi misali kamar aikin haji sai aka tabbatar da shi da waɗansu abubuwa waɗanda sun samo asali tun daga addinin Annabi Ibrahim alaihi salam sai musulunci ya tabbatar da su to shi yasa aka ce waliyalbisu alaihim dinahum sun musu suna kawata musu ne dan su rikita musu addinin su addinin su gada daga annabi ibrahim a rikita musu shi ya zanya jirkice Allah ta'ala ce walau sha Allah inda ku Allah ya so ma fa'alu da basu aikata haka ba wa yaqulu kuma su ce innahum fa'alu zalika bi mashi'atillah sun aikata wai haka ne bisa mashi'a ta ubangiji eh haka ne ba abinda mutum zai aiwatar ba abinda zai wakana a duniya sai da mashi'ar ubangiji wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa huwa qawlu haqqin wannan magana ce ta gaskiya da suka faɗa urida bihil batil amma ana nufin barna ne don haka baya halatta mutum ya saba wa Allah kuma in an masa magana sai ya ce inda Allah bai sabo ba zai yi hakan ba Allah ne nufe shi da yin haka eh tabbas Allah ne nufe shi da yin haka amma an bashi irada shi ma an bashi ikhtiyari an bashi irada an bashi mashi'a an bashi ikhtiyari kuma an nuna masa hanya kamar yadda muka yi bayani a darussukanmu na baya yadda mutum zai iya fayyacewa tsakanin zarai da abawa to kaga mutum ba zai dan fare a wannan ya ci sabawa Allah ce ai Allah ne so in saba masa ba inda Allah bai so ba zan saba masa ba wannan magana ce ta bata kuma ana fadan haka su ma suna fadin irin wannan liyasudduhum an tafakkur fi anna zalika dalalun dan su kange sauran jama'a kada su yi tunanin cewa irin wannan bata ne kuma akwai magana mai kama da wannan misali mutum ya ki ganin girman laifinsa sai ga girman laifin wasu da misali a ce wani yana aikata laifi sai yake damuwa akan laifin da ya aikata sai ka ji wani shaidani daga cikin mutane sai ce ba wannan kuma abe kai komi ba wasu da suke kaza suke sai dinga ambatowa manya-manyan laifuffuka mun gane ko waɗanda suka ninninka wannan wasu suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza ba kaga duk wanda ya irin wannan yana nuna ma wancan mai karamin laifin kada ya ga laifinsa a matsayin laifi eh alhali shi kuma laifi ba a so ka raina shi kullum ana so ka ga girmansa ne wa mu'azzamun nari min mustasgar sharar duk yadda ka ga girman gobara to daga kyastu ta fara kyastu kuma ba komi ba ne amma yin an kyale shi kuma sai ya zama babba Allah shi da mu don haka Allah ya ce fazarhum wa ma yaftarun to ka basu da abin da suke kagawa ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa sayaruna su'a aqibati fi'lihim hadha da sannu za su ga karshen irin wannan aikin nasu ومن أباطيلهم التي اخترعوها واتبعوها daga cikin ƙarairayen su wanda suka kaga kuma suke bi shine fadin Allah ayar da zamu tashi a kayanta waccan da muka karanta waiwaye muka yi saboda mu karasa bayani akan ta ba lokaci yayi na'am
wa qalu hadhihi an'amu وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون نعم وقالوا كما سكتي هذه ai wannan suna nufin taqsimul an'am raba dabbobin nan da suka yi da amfanin gona da suka yi tsakanin Allah mahalicci da kuma gumakansu wa takhsisu kulli qismin bi hukmin har ma suka kebance kowane bangare da wani hukunci nasa to sukan ce hadhihi an'amun wa harfun hijrun ai waɗannan dabbobi ne da 'ya'yan itace waɗanda suke hijiron haramun wato katangabbu ma'ana haramun la ya da'amu ha illa man nasha'u babu wanda zai ɗanɗana su sai wanda muka so min khadamatil awthan ai mun ambata a baya cewa abinda suka kebance suka ce wai shine na Allah in baki sun zo ana musu dawainiya a ciki in muskine sun zo ana musu ɗawainiya a ciki duk wani ayyuka na alkhairi ana musu a ciki to amma wanda suka keɓance na gumakansu to wannan shine suka ce an'amun wa harfun hijirun la yad'amu ha illa man nasha dabbobi ne na ni'ima da kuma amfanin gona wanda yake tsararre haramun ne babu wanda zai ɗanɗana sai wanda muka so min khadamatul awsan daga wanda suke yin hidima a gumaka masu hidima a gumaka su ne kawai za su ɗanɗana wannan wa ghairuhum min ar-rijali ko wa ghairuhum min ar-rijali wan nisa da kuma waɗansu su daga cikin maza da mata waɗanda su ma suke yin hidima magumata bi za'amihim sun sanya wannan doka ne a bisa rayawarsu saboda ba Allah ne ya faɗa ba ai la hujjata lahum fihi ba su da wata hujja akai kamar yanzu ne mutanen Hindu da suka haramta ma kansu cin naman saniya ko ai kaga shi ma duk bautar gunkin ne saboda wai bauta mata suke yi wato fa'inna la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur duk wanda zuciyarsa ta zamanto makantacciya sai zan bashi da hankali kaga mutum dai wanda yake babban mutum a ce ya kai matsayin prime minister na ƙasa irin india kuma mutum da kake mai ilimin zamani na boko da yake da phd gogagge amma saboda bacewan basira da abin da ya imani da shi akwai azuminsu da suke na hinduism in yazo zai bude baki kuma sai sa kawo masa danyen kashin saniya da shi zai bude baki don Allah ka ji ka ji batan basira wai hakan tabarruki ne Allah shir Allah Allah mun gode maka da shirye musulunci to bi za'amihim bisa rayawarsu ai la hujjata lahum fihi ba su da wata hujja ciki wa an'amun hurima zuhuruha da kuma wasu dabbobi daga cikin waɗanda suka keɓance hurima zuhuruha sai suka haramta gadan bayan su ba za a hau ba fala turkabu ba za a hauta ba kasawaibi wal hawami akwai dabbobi daga cikin raƙuma ne raƙumi wanda ya barbara da yawa har ya tsufa to irin wannan sukan taskance shi ma gumakansu sai ce to wannan an yi sacrificing ɗinsa ga gumaka ba wanda zai hau ba wanda zai ci naman sama ba mai ci sai dai kawai masu hidima a gumaka su ne kawai za su iya tasarrufi wajen cin namansa in ya kasa ko in ya mutu ko kuma raƙuma wadda ita ma ta haifi ‘ya'ya maza biyu a jere duka maza akwai wadda idan ta haifi mace sai ta haifi namiji kuma sai ta sake haifan mace to irin wannan su ma sukan taskance su a gumaka sunan da Allah ta'ala ya ambaci haramcin wannan doka ya rusa wannan doka a cikin suratul ma'ida ma ja'alallahu من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون تدوك وأن أبا بشين وأنعام حرم ظهورها وكما وسدبوا بي وأن دعك حرم تقدم بايان سبراء هوبا كالسوائب والحوامي وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها akwai kuma dambobin da wai in za su yanka ba za a ambaci sunan Allah ba e a zamanin jahiliyyar masu kan yanka kuma ana cin mushe wanda ya abin nan to amma da musulunci ne yazo ya ce wanda ya zan mushe ba za a ci ba wanda aka yanka da sunan Allah shi za a ci to shine suka yi wannan musun da Allah ta'ala ya bayani a baya da muka ji a cikin wannan sura a baya da suke cewa to abinda Allah ya kashe ce shi ya fi cancanta a ci ko ku abinda mutum ya kashe to ba ya kore cewa suna yin yankan ba ne suna yankan to akwai nau'o'in dabbobi da kuma yanayi da in za su yanka dabbobin sai su ki ambatan sunan Allah sunan gumaka kawai za a ambata wa an'amul la yadhkuruna smallahi alaiha da kuma dabbobin da ba za su ambaci sunan Allah a kansu ba inda zabiha a yayin yanka su bal yadhkuruna asma asnafihim bal yadhkuruna asma asnamihim za su ambaci sunan gumakansu ne kawai anan wa nasabu zalika ila Allah munin abun sai suka jingina wai a- daga wajen Allah aka samu haka babu laifi kamar mutum ya kage ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah mutum ya aikata laifi ya saba ma Allah akwai zunubi to amma ya aikata sako kuma sai ya jingina wannan sakon cewa Allah ne ya sa Allah ne ya umarni to ya fi mu- girman muni eh alƙawlu ala Allah bi ghairi haqqin kenan to shine nan Allah ta'ala ya ce iftira'an alaihi saboda kagen ƙarya da suka yi suka jingina ma Allah sai jizihim bima kanu yaftaru to Allah zai saka musu kuwa da abin da suka kasance suna kagawa na ƙarya su jingina zuwa ga Allah na'am
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم waƙalu kuma har ilau suka ce mafi butuni hadihil an'ami abinda ke cikunan waɗannan dabbobin ni'ima almuharrama wanda suka haramta in ta yi ciki wahiyar as-sawa'ib wal baha'ir kamar sa'iba da bahira khalisatun li dhukurina to sai su ce wai keɓantacce ne ga mazajensu kawai ai halalun makhsusun li dhukurina halal ne da aka keɓance ga maza kawai su ci mata ba za su ci ba wato ko da a cikin masu hidima ne a gumakan to sai maza ne kawai masu ci banda matansu wa muharramun ala azwajina amma haramun ne a kayan waɗanda suke mata ai annisa mata kenan azwajina matan da suke nufi na ana nufin mata wa in yakun maitatan in kuma ba yankawa aka yi ba irin waɗannan dabbobin da aka keɓance ma gumaka mutuwa kawai suka yi ba tare da wai an yanka ne ba fahum fihi shuraka to su da maza da matan sai su yi tarayya wajen halaccin ci a bisa abin da suka kaga suka faɗa kaga wannan duka dokoki ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai sanya doka a kanta ba kawai suka kaga suka ambata kuma ko yanzu bokaye suna sanya mutane irin wannan eh suka sanya mutane shar'i mai kama da wannan a ce to aje a yanka dabba amma kada nau'i kaza nau'i kaza kada su ci duk ana sanya irin wannan abu ne wanda yake da watan madan fara da irin wancan aiki na jahiliya da ake zamanin gabanin zuwan musulunci to Allah ta'ala ya ce sai jazihim wasfahum Allah maɗaukaki zai sakan ya musu a irin wannan siffantawa da suke yi zalika bit tahlil wa tahrim su ce kaza halal ne su ce kaza haram ne ba wanda ya isa ya ce kaza halal ne ba wanda ya isa ya ce kaza haram ne sai Allah Allah shine wanda yake al-muhallil wal muharrim wala taqulu بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku faɗa da harasanku ku ce wai wannan halal ne wannan haram ne kuma ku kaga ma Allah ta'ala ƙarya ba Allah ne ya ce halal ko haram ba da haka halal akwai hatsari abin da yake halal mutum ya ce haram ne akwai hatsari abin da yake haram mutum ya ce halal ne yanzu bai yi fito na fito ne da Allah Allah ya ce kaza halal ne sai kuma wani ya ce haram ne Allah ya ce kaza haram ne sai wani kuma ya ce halal ne to wannan wannan wannan akwai hatsari a ciki don haka ba mai halitta ma ba mai halattawa ko haramtawa sai Allah subhanahu wata'ala innahu hakimun lalle Allah ta'ala mai hikima ne fi sanihi cikin abin da yake sana'antawa alimun kuma Allah masani ne bi khalqihi game da halittarsa wala ajal hikmatihi wa ilmihi a bisa hikimar Allah ne da iliminsa la yatruku jazaa'ahum allazi huwa min muqtadiyatil hikma Allah ba zai bar kin sakan ya musu ba wanda sakan ya musu yana daga cikin hukunta hikimar Allah eh yana daga cikin hikima wanda ya yi abu na yabo ya sami yabo wanda ya abu na laifi ya sami horo to Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa idan mutum ya yi laifi Allah zai masa horo sai dai in ya tuba zuwa ga Allah to Allah shi ko gafurur rahimun ne thumma aqaba ala tilka al-ahkamil jahiliya sannan Allah ta'ala yayi bibiye akan wannan hukunce hukunce na jahiliya allati tamassaku biha ba'da al-wahyi wadanda wasu mushrikai suka ci gaba da riko da su bayan ma an yi wahayi ga annabi wal hukmi bi man'iha bayan an saukar da hukunci na hanawa amma suka ci gaba da riko faqala sai Allah ya ce
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
قد خسر الذين قتلوا أولادهم حقيقة وأنن دسك كشي آيانسو أبسا tsoron talauci ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ce hakika sun yi hasara wanda suka kashe su bil wa'adi bisa turbudewa wannan har ko kuma yanka a dalilin bakance to Allah ta'ala ya ce hakika sun yi hasara suna yin hakan nan safahan da gayar ilmin saboda wauta saboda jahilci ba tare da wani ilimi takamaimai daga wajen Allah ba wa harwamu ma razaqahumullah kuma suka haramta abinda Allah ya arzuta su Allah ta'ala ya ce ya hore mana bahimatul an'am a ce daga jikin su kuma a hau kuma a dora musu loto amma su kuma sai suka ce haramun ne suka kebe wani daga ciki suka ce shi bai halatta ayi ba su wai wannan na gumaka ne to duk waɗanda suka yi irin wannan doka suka haramta wa kansu abinda Allah ya halatta ko suka halatta makansu abin da Allah ya haramta kuma suna sane da dokar Allah hakika sun yi hasara to waɗanda suke wannan bigayar ilmin ba tare da ilimi ba wa harwamu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah suka haramta makansu abin da Allah ya arzuta su da shi domin yin kage ga Allah subhanahu wata'ala mimma zikira min aqsamil an'amil muharrama bi anwa'i tahrim daga abinda aka ambata na rabaraban dabbobin can da suka haramta ma kansu su sa'iba su hawami bahira da sauransu bi anwa'i tahrim da nau'o'in haramtawa to Allah ta'ala ce qabballu hakika wanda suka haka sun bace an tariqil mustaqim an tariqil mustaqim daga tafarki wanda yake miƙaƙe sun bata wama kanu muhtadin kuma basu zan shirayu ba ai ila alhaqqi ba'da dalalihim ba su zan shiryayu zuwa ga gaskiya ba bayan batansu ta akidun lima ƙablahu kama an ƙarfafa ƙabballu ɗin ne da aka ambata wato sun ɓata kuma ga shirya a gabansu amma ba su ganta ba to baya halatta haramta abin da Allah ya halatta ko a halatta abin da Allah ya haramta da can hausawa suna da wata irin al'ada mai kama da wannan ko sai a ce kofar gidanku ne sai a ayyana wani abu a ce kofar gidanku ne eh ka ce bunsuru kofar gidanku ne ko kuma ce ai launawa ba sa cin bakin giri kuma mun gasanci sun zauna lafiya wa ba da fikir ahkamar jahiliya bayan da aka ambaci hukunce-hukuncen jahiliya wa abatiliha da ƙarairayinta bayyana Allah tabaraka wa ta'ala imtina na hulun nasi sai kuma Allah ta'ala ya ambaci ni'ima da yi wa mutane can an rushe dokokin da suka sanya makansu wajen hana makansu ni'imomin Allah aka ce waɗannan dokokin da suka sa duk ƙarya ne ba gaskiya ba to kuma sai Allah ta'ala sai ya ambaci hukunce-hukunce waɗanda suka ta'allaka da ni'imar da Allah ta'ala ya wa mutane bi anwa'i samarat da nau'o'in ‘ya'yan itace wal an'ami da dabbobi wa ma yura'a fiha min haƙƙin lahi da abin da ya kamata a kula da shi na haƙƙin Allah cikin ni'imar da Allah ya ba wa mutum na amfanin gona ko kuma dabbobi faƙala sai Allah ya ce
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
to Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin Allah subhanahu wa ta'ala allazi razaqahum ma haramu ala anfusihim wannan da ya arzuta su da abin da suka haramta ma kansu bisa ƙarya to huwa allazi ansha'a jannatin ubangiji cikin ni'imarsa shine wanda ya halicci wato gonakai jannat ana ana nufi basati gonakai ko da ita aljanna an ce da ita aljannatu saboda shuke-shuken da ke cikinta Allah ya kawata ta da nau'in shuke-shuke shi yasa aka kira ta gona eh ko lambu ga shuke-shuke ga ruwa ga wajajen hutawa ga ni'ima da dausayi to sai aka ranjayar da wannan suna a kanta to Allah ta'ala shine wanda ya halicci gonakai ma'arushati waɗanda suke shimfiɗaɗɗu ai mabsutatin alal ardi waɗanda suke yaɗo akan ƙasa wato zaka ga wata gona yaɗo take yi ko yanzu kaman wake ai yaɗo yake yi da makamantan irin waɗannan ko misali a ce lotus ko makamantansu duk zagansu dub-dub-dub ne a ƙasa wa gairu ma'arushati kuma Allah ta'ala shi ne halicci gonakai waɗanda suke su kuma ba masu yaɗo ba bi anir tafa'at ala saƙin su kuma za su tashi sama a kayan ƙwabirinsu suna yin zangarniya kaman karan dawa kaman gero maiwa kaga su tashi suke balle kuma dubino wan nakhla kuma sai Allah ya ce har ilau Allah to subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci dubino waz zar'a kuma Allah shine ya halicci sauran shuke-shuke mukhtalifan ukuluhu wanda ɗanɗanansu ya saba ma juna ai samaruhu wa habbuhu wato ƴaƴan itacen sun saba ma juna da kaga wannan ya bambanta da wannan in an aje maka giginya aka aje maka gwaba ai ka san sun bambanta da kallon su ma ka san sun bambanta ba irin da ya suke ba fil hay'ati wa ta'mi wato asibbar su da kuma dandanan su sun bambanta والزيتون كما الله شيني يحلج زيتون والرمان الله تعالى شيني يحلج الرمان يا ان itace duk fawakih ne mutashabihan wadanda suke kama da juna ay waraquhuma ganyen su zaka ga yayi kama da juna wa ghayra mutashabih ay ta'amuhuma dan dan su kuma sai zan ba irin ɗaya ba wadansu a siffar ma zaka ga kaman sun yi kama da juna amma baki kuma sun bambanta ko to Allah ta'ala ya ce kulumin samarhi idza asmara ku ce daga 'ya'yan itacen waɗannan shuke-shuke idan ya nuna wato idan ya ƴaƴan nasa qablan nadji tun gabanin su nuna ma sai a cira a nika wa atu haqqahu kuma ku bayar da haƙƙinsa ai haqqallahi ma'ana ku ba da haƙƙin Allah wa huwa zakatul mahsul minha zakka wadda take samuwa daga ƴaƴan itace da sauran shuke-shuke yau mahasadi a ranar da kuke girbe yani yau majuzabihi wa qat'ihi ran da kuke tara shi kuke yankewa waye ta'allaku bi ifraki zar'i kuma yana ta'allaka idan tsaba ce ba tsuntsunkewa ake ba juzaf ana yi ne ga kaman dibino da su inabi da sauransu da su tufah amma ifrak cashewa shi kuma ana yi ma wanda suke azzar sauran hubub kaman shinkafa dawa gero shi wannan cashe shi ake yi waɗibi samar wal inabi idan kuma dubinai ne da inabi su kuma lokacin suka nuna aka tsutsunki aka tara to sai a fidda zakkarsu a lokacin fayuhsabu ma fayahsibu ma akala minha ba'dahuma wa qabla al-hasadi wal jadabi mutum zai kirga zai lissafa abin da ya ci daga ciki wato gabanin ya yi girbin yana tsinka yana ci yana tsinka yana ci to bayan ya yi girbi sai ya kirda don menene abin da ya cira ya ci shi ma sai ya sashi a cikin lissafin abin da zai na zakka wa bayyana ta sunna hadithi ya bayyana an al-mukhraj min al-habbi wa thamar al-ushr abinda ake fitarwa daga tsaba da kuma ƴaƴan itace shine ushru idan suqiya bima'i samai idan an shayar da shi da ruwan sama wa nisful ushr idan suqiya bi'ala ana bayar da nisful ushr wato rabin ɗaya bisa goma nawa ne rabin ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma da kowa ya sani ko to nawa ne rabin ɗaya bisa goma ha ban ji ba rabin ɗaya bisa goma kun ga duk rikice musulunci shi ne ka fraction ai na aka ce ma al'ushir da can duniya ba ta san fraction ba sai da musulunci ya zo in an ce al'ushir haka za ka yi ta gani sai a ce maka nisful ushir ko a ce al'ushir nisful ushir ko a ce rabu al'ushiri ko a ce akhmas duk irin waɗannan abin nan raba-raban suna nan to yan ce al'ushir ɗaya bisa goma kenan to sai ake ce maka nisful ushir rabin ɗaya bisa goma a ce maka ɗaya bisa ashirin ne ba za a faɗa ba sai ake ce ma rabin ɗaya bisa goma ai fraction ɗin kenan ko baka ba ne idan su kiya bi'ala idan an shayar da shi da wani abu misali kama an shayar da shi da jigo ko an shayar da shi da annabhu irin ruwa da yake fesuwa ta saman nan ko an saka injin an shayar da shi da makamantan wannan wala tukhraju zakatu mimma huwa duna nisabi ba za a fitar da zakka ga abin da bai kai nisabi ba ga 'ya'yan itace mana ga tsabar da aka tara wa huwa khamsata ausukin shine ausuki biyar wa kullu wusqin 60 sa'an kowane wuski daya kuma sa'i 60 ne bisa'ihi alaihi salatu wassalam da sa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amudin nabi hudu kenan to fal ayatu makiyya ayan nan a makka aka saukar da ita wa wujubul amala biha badani wajibcin aiki da shi kuma a madina ya tabbata to Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi almubazzaranci bi ida'i kullihi ku bayar da amfanin gonan naku gaba daya fala yabqa li iyalikum shay'un ya zamanto iyalanku kuma ba su da komai kaga har abu domin Allah ma an hana kada ka bayar da duk abin da ke hannunka kai kuma ka ka zauna kana tagumi an hana saboda nuna muhimmancin kulawa da iyalai muhimmancin kulawa da iyalai Allah ce innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah baya san almubazzarai masu barna almutajawazina ma haddalahum wanda suke ketar abin da Allah iyakance musu bi ma'ana annahu ta'ala la yuhibbu wa la yuthibu wa la yuthibuhum fi amali sarafi Allah baya san su kuma ba zai musu sakamako a aikin da suke na almubazzaranci ba iyalinka suna da bukata kuma ba za a iya hakuri ba kuma sai ka ɗebe gaba ɗaya sai ka kai ma wasu kuma su zo suna kuka sahabbai sun yi irin wannan amma saboda iyalan nasu dama sun yadda da abin da suka yi amma kai ba su yadda da abin da suka yi ba kuma sai ka abin nan kafa bil mar'i ithman an yud'i man ya'ulu haka hadisi yace ya isa wa mutum zunubi ya tozartar da waɗanda suka iyalanta da shi wato waɗanda su ne Allah ta'ala ya sanya iyalansa kuma ya tozartar da su annabi ya ce ya ishe shi girman zunubi kaga waɗansu na tozartar da 'ya'yansu da zimmar wai sun tura su karatun ƙur'ani kuma alhaƙiƙa ba sun tura su don zimmar karatun ƙur'anin ba ne imana wahala ce in ban da haka sai ga yaro bai wuce shekara biyar ba yaro shekara biyar an ɗauko shi daga katsina an kawo shi an kawo shi gudun wai karatun ƙur'ani yanzu kuma ya zo na ba shi da abinci ba mai kulawa da lafiyarsa kuma ya wuni babu abinci tare da shi malam kuma dai ba tukawa zai yaba shi ba bara nan dai zai je yi kuma uban baya biyowa baya ya zo shi ya duba ya dan yake sabani yadda ake a da da kowace shekara in an tura yaro almajiranci ta ubansa yana zuwa kuma zai tafo da guzuri zai kawo wa malam shi ma yaron a masa dan sabon dinki da dan wani makulashe da in mata yi duza a kawo masa ya dan zo wa malam abun hasafi ya tafi to amma yanzu ba a wannan ƴaƴan ne kawai za a haifa sai a turo su idan ya dan yi dama dama ya kai shekara goma sha uku to daga damana ta yi kuma nan ne za a aiko akan ya je gida noma fa zai ta yi baba ana yin girbi sai sake fantsamo shi kuma kafabil mar'i ithman an yudayya man yaqulu in an yi wannan magana sai wasu su labe sai su jirkita wa abun ma'ana alhali kuma wannan tozartar da iyalai ne in ka kawo tirela goma a garin nan tirela guda goma alarama ba za a iya cika ba za a iya cika tirela goma nan sai ta cika da yaran da suka haddace ƙulani a gaban iyayensu tirela goma za ka cika a nan cikin garin nazar yara suka haddace ƙura'ani kuma a gaban iyayensu su yi breakfast su yi wanka da sabulu mai ƙanshi su wanke kayansu a goge su tafi makaranta su je su yi kwami a yi kwami a yi kwami a haddace kuma a dawo da rana a ci abinci ko kuma in ba za su dawo ba ma dama sai karfe biyar suke dawo a aika musu abincin ba bai aika musu abincin ko wani wansu ya aika musu abincin kuma ana biyan kuɗin makaranta kuma su haddace ƙur'anin tun haka ba sai ka su waɗancan da suke magana me yasa suke ajewa 'ya'yansu a gida su ɗauko musu gogaggen malami ya karantar da su kaman ka matsa jikinsu jini ya fito saboda ƙoshi da lafiya haka suke ma 'ya'yansu ba amma kuma yin za a yi magana akan batun almajiranci sai su ce ana neman hana ƙur'ani kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqul Allah ubangije shirar da mu to wannan aya na bibiye ta ne bisa fassarar da malam yayi kuma an dan mana shimfida dangane da fahimtar me ayat take kunshe da shi abu na farko ita wannan aya an saukar da ita ne a makka alhali kuma wajibci na tabbata na al'amarin zakka shi kuma ya wakana ne a madina kamar yadda wasu malamai suke ambatawa to shi saka malamai sai suke sabani dangane da ita wannan aya waɗansu suna ambata cewa aya ce muhkama wasu suna cewa a'a aya ce wacce take mansuha an shafe ta ala ayi halin kamar ibn kafir ya yi insafi wajen fayyacewa al'amarin ya ce a aya ce muhkama amma kuma fayyacewa al'amarinta bai tabbata ba sai da aka zo madina ayata ambaci batun zakka amma a makka a wannan lokaci ba a yi ƙarin bayani na yaya zakka take ba ba a fayyace nisabi da waɗanda za a bayar da zakka gare su da makamantansu ba har sai lokacin da aka je madina waɗannan suka sauka kama ayar da Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim to kaga wannan aya ita ce ayar da tafi umarni da yin zakka na wajibi duk da cewa ita ma wannan aya ta yi magana akan wajibcin zakka amma wannan aya ta cikin suratu bara'a ita ce ta fayyace kamar yadda a cikin suratu bara'a Allah subhanahu wata'ala ya saukar da bayani na masarufin zakka wajajen da za a rarraba ta da aka ambaci nau'o'i guda takwas إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فردة من الله تسأك زين وجاجي قدا تقص وانك آرم بياني تفصيلي ديزو أكن إتا وانن آية دودة كسن شواء إتا مكية أما بياني نيد الأمر زاء أيوة تدشي يا كسن شو مدني to za mu tsaya kan nan saboda akwai bayanai dangane da menene matafiyar malamai fuqaha'u al-arba'a da wasu daga cikin malamai mazhabi nawa ake da shi akan mas'alar zakka zakkar amfanin gona shin zakkar amfanin gona ta takaita ne kawai a tsaba ta takaita ne a sha'ir da alkama da dibino da inabi ko kuwa ta faɗaɗa har zuwa ga waɗansu tsabar kamar shinkafa ko gero da dawa da gyaɗa da wake shin a iyanar ɗin ta tsaya ko ku ta fantsama ta tafi har su apple su mangoro da wasu ababe to wannan duka malamai sun tattauna akan wannan masail insha Allah ta'ala in Allah ya kai rayuwar mu gobe zamu shimfida da waɗannan bayanai bi idnillahi ta'ala muna roƙon Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina san tambayar a farko fa yau jirkita karatun namu suka yi gaba daya yankewa suka yi bai yi ma'ana ba kwata-kwata ita ma tambayar ba gaba daya aka kawo ta ba
tambayar nan ne take ko sun yanke karatu ana haura a hawa ne
bai halatta ba cikin hadithi annabi ya hana annabi ya hana yin kwanciyar rubda ciki abinda aka fi so shine mutum ya kwanta a gefensa na dama alabashin bacci ya sa shi kuma ya murgina ya daidai to wannan ba za a kama shi ba saboda yana bacci to wannan yana tambaya ya ce yawanci a watan ramadan yana samun wata matsala sai dinga ganin jini a cikin yawunsa musamman ya tashi daga bacci wata rana yawon yakan zarce har ya haɗiye in hakan ya faru menene hukuncin azuminsa to idan ya zarce ne wannan babu komai a kanka insha Allah amma abin da ya fi tun da ka san kana wannan ɗabi'a duk lokacin da ka farka to sai ka dinga tofar da miyan da yake bakinka wallahu ta'ala alam الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت العليم الحليم لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا سبيل الرشاد وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين
نسألك اللهم بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض آمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسلمك.